macin zuwa wajen gari sannan kuma bayan an gama ido a dawo ta wata hanya da ba a dawo tsakiyar gari ba da duk garin ya ce to kuma da ainihin sama ta taimaka da tare da aka yi ainihin al'amarin kuma amma ya wannan sai ran da allah ta'ala ya tabbatar da addini ya zama za a yi idi sai yi amma yanzu raja don a bisa raja a wajen mu hatta mutum ɗaya raja an yana iya sarrafafen idi shi kai saboda haka ko ma yanzu a sallan da muka yi raja a ne sannan kuma ka za ka yanzu mahimmancin ko ba nake to a saurara magana muke idan mutum ya bayar da bukata kawai ya shuru ya kama hanya ya wuce abinci ko kuma ya tsaya ya shuru ya saurari ko kuma ya fita waje shi ke nan wajen musamman wajen mata su a su a yanin su kawai to a yi hayaniya lafiya insha Allah ainihin wani lokacin idi yakan zama lokaci ne na murna kamar yadda a cikin su addu'a masu da muka yi wannan wannan rana ce da Allah ta'ala ya sanya ta da musulmi idi ya kuma sanya ta idi gare su saboda tuna wani abu waɗannan asalin idin nan asalin idin babban sallah shine Allah ta'ala ne ya jarraba babanmu ibrahim salam da wata jarabawa mai wahalanci bayan ya jarabe shi da tsawon shekaru ba shi da ɗa to sai bayan ya yi an ce a shekarar ɗari har da yan kai sannan sai ya sami ɗa sannan sai da ɗan nan ya kai shekara goma sha biyu da haihuwa ya zama ya fara ɗagawa yana ganin yanzu ya samu sai Allah ta'ala ya nuna masa ya kaya ya Allah ta'ala yana ya ya so ya gwada Ibrahim ne ya ga cewa ko a shirye Ibrahim yake ya yi dukkanin abin da Allah ya umarce shi ko ma mene Ibrahim ya ga wannan a mafarki kuma mafarkin annabawa wahayi ne da yawa ya gari ya kira ɗansa ya ce ga abin da na gani an nuna maka ina yanka ka gobe ka gani ya me kake gani ya ce ya baba aikata abin da aka umarce ka za ka same ni insha Allah cikin masu dawo ma'ana zan dawo ne ya ko ya ko je da shi wajen mayanka ya koka da shi a sashen sa na hagu kamar yadda ake yanka abin yanka ya kuma rufe idansa ya ɗauko wuka a wani ruwaya kafin ya gigara aka ce ya yi bayan ka gaskata umarni shi ke nan jarabawa ne haka muke gwada bayan mu na garko ya tabbata kai komai allah ya saka za ka sai aka sai zan ba yan kaɗan a wani raya an ce ya yi magi garba don haka ma ya haɗa kan shayi yana allahu akbar allahu akbar bayan da ya gaba sai ga rayuwa saboda ka za a tambaye a ce ibrahimu ya yanka ɗansa amsa eh amma fi'ilan bai yanka ba amma tun da a zuciyarsa ya sallama a kan ya yanka kamar yadda adam bai za a iya cewa ya yanka ne illa iyaka dai allah bai so a yanka yaron ba ne ya dai so ne ya gwada shi ya kuma ga ya ci jarabawa wani yana cikin jumlan jarabawa wanda aka gwada ibrahim alaihi salam da shi ya ci ci jarabawa wani banda ɗaya daga cikin jarabawa ne allah ta'ala ya ce ni zan sa ka zama jagoran mutum saboda tuna wannan jarabawa don ya auku ne a ranar goma ga watan zulhijja sai Allah ta'ala ya sa shi ya zama a rika tunawa da wannan layya da ibrahim sadaukarwa ma'ana ma'anar layya sadaukar sadaukar da rai da komi da komi in mutum ya bada ransa dukiyarsa ko ma bayan ransa sadaukar da rai da komi da komi saboda Allah ma'ana yin komi saboda Allah komin komin girman wannan abin kodayen kaɗa ne wannan sai allah ta ya sa kuma ya zama sunna arba cewa rana mai kamar tawar yau mai hali ya yanka rago a yayin da yake yanka ragon to ya halarto da zuciyarsa da tunanin cewa shi mai sadaukarwa ne a shirye yake yi duk abin da allah ya umarce shi ko ma menene ko ba da ransa ne ko na 'ya'yansa ko dukiyarsa sai gigarau ya gigara da wannan niyya in in yi wannan to shi ne ainihin Allah yana kallon zuciya kamar yadda Allah ta tsara ke cewa lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum jinai ne da na abin yanka da kuke yanka da nama na abin da kuke yanka baya zuwa wajen Allah abin da ke zuwa wajen Allah takawa ne da wajen ina takawa yake a zuciya da wace niyya kai layya wato ka layya ne yanzu ga mutane suna ganin kawai layya a ci nama ne na ana cin nama ne amma in cin nama ne ai ko da lokaci ana iya cin nama ko da mu kaddara jiya mutum ya yanka ragonsa ba ya zama nama ba to amma ya yi layya layya wato an imtisali ne da umarni na Allah da cewa a daidai wani lokacin kai wannan da wannan ni aniyan cewa na'am akwai nama za a ci ba ci ba ta ba amma ne abin da ke zuwa wajen Allah ba namu ba ne namu ba ce jini kuma ku shi kun san ba masu wajen gumaka sukan yanka gumakan su su ce su sha jini kamar yadda yara suka kawo wasa suna cewa rana rana da gobe in yanka maki ragon ba wake sha jini ka gano da su a hausawa da suna suna bautar rana sukan yanka mata rago wai ta jari wanda ki ba wata rana da wani jinsi to masu yanke yanke suna sai sun ba mugun su jini to Allah ta'ala ba ya bukatar jini na abin da kuke yanka jini aka yanka jinin yana ana shekarwa ne nama ko mai za a yi kaci amma mai ke zuwa wajen Allah ta kawa wato a duk lokacin da za ka yi layya ka tuna da wannan hatta ma in ba ka da abin layya to kai ma a wannan rana kai murna ka ce ka tuna da wannan sadaukarwa ta annabi ibrahim ka ce a shirye miki in ba da raina da na iyali da dukiya saboda don an ce manzon rahama sallallahu alaihi wa ali ya ji masallaci da raguna biyu ya yanka ɗaya ce don kansa ɗaya ce don al'umman duk da ba su sami yadda ya ba wannan kuma ya shafi al'umman sa har ya zuwa ranar ƙarshe warakar kowa wannan zai sami ladarai ya annabi ya masa insha Allah in kuma ya sami halin abin yankawa masha Allah sai ya kuma akan akan akan rarraba nama akan ci ba wani ka'ida da ke dangane da nama ba ce ba aka ba ba aka ba ana ci ne kawai a raba a rarraba mutane a ci a cikin al'adatar akan samu in kwanaki da suke ci mishi a yamun tashirin shine ranar 11 da 12 da 13 ga watan zulhijja da yin suke ce mashi ayyamu tashrik wai ranar kwanakin busar da nama saboda a in an je hajji amina daidai inda annabi ibrahim ne aka wuce shi yanka din nasu amina ne a wajen aikin hajji a makka saboda haka dai mamaki ta suka je su kama ta wani domin sun yi yanka abin yankan su yakan zama da nama da yawa a lokacin da ba lokacin aloli irin na lantarki da ake busar da abu ko a kyafar da shi ko a sanya ya shi bane saboda haka sukan barbaza shi kwana uku ya bubushe su ɗauka su ɗan sassa a burga mai sai na gida saboda haka suke ci mashi kwanakin tashirin yana nufin shanyawa a rana shanyawa a rana saboda haka wannan kwanaki sukan zama kwanakin zaman mina a lokaci guda kama a jata ga wanda ya so ya cika kwanaki ko kuma kwana biyu in yana son ya gaggawa sannan kuma wa'annan kwanaki an haramta azumi in ba ga wanda ya je haji bai ke da larura na cewa ainihin bai sami abin hadaya to shi an yadda ya yi azumi a lokacin ayyamar haji in ba haka ba ainihin waɗannan kwanaki ga wanda bai je haji ba ranar sallah da kwana uku da suka biyo baya ba a yin azumi wato ko da ka saba kakan azumin litini to litini mai zuwa ba shi a cikin litinin da za ka azumi don ko ka ma ba ka da lada don ba a azumi abinda aka haramta ba a bautawa Allah da abin da ya hana tun da an hana azumi to ba zai yi azumi ba na ga mahajjaci in ya ji haji ba shi da abin hadaya yana iya azumi a kwanukan haji to sannan kuma har wala yau a wayannan kwanaki akwai takbirori da akan yi sallah goma sha biyar wanda aka sifan shi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wa la ilaha illallah Allahu akbar alama hadana wa lahu shukru alama aulana alhamdulillah rabbil alamin min bihimatil an'am mutum ya wannan takbir din bayan azhur na yau sannan da sallolin yau hudu da dukkanin sallolin gobe da jibi gata kuma su baki ya gama sallah goma sha biyar ana yin son ai takbir a wayannan to kuma waɗannan kwanuka duk da dai lokacin lokacin bi- biki ne a wurinmu a lokaci guda kuma ba za mu manta da waƙoƙi daban-daban da suka auku ba wanda sukan sa ainihin mutuna waɗannan ranaku har ma mu sai su samu kuka don haka ne ma ranakun idi sukan zama ranar karanta nudba da bege Du- nudba shi ne ana begen bayanan wanda da bayanan sa ne za mu fita daga ƙangin muke ciki wana cin kuda ma ina cikin eh, misar ta hudu ba ne ba hudu ba ya yi kama da hudu ne bismillah rahman rahim wal asr inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr
ba nawa ne nan na na ƙasa ɗin a wannan a ta shi kin ƙasan ba ɗauki na sama ce
bismillah rahman rahim mun so da ma ya zama da yake da lokacin da za- zafin rana na sani amma mun so ya zama tun da za mu shi wannan idi din ana son ya zama an jinkirta ne ba kamar na karamar sallah ba na karamar sallah na sa'i da kaka wannan akan so a jin- jinkirta na san rana ta na fitowa yanzu da ɗan wuri mun so mai zama mun zo nan kuka tun tun ya zama akalla tara an yi an watsa amma wani ganin saboda yadda yanayin zuwa din ya samu ɗan jinkiri haka to amma kuma yanzu da insha Allah za mu kokari mu takardara in goma mu watsa saboda a je gida a shiga yanke yanke don wannan sallah ne da yake daga zama har ma su iyalai suka kusa kai sallah da masu da maimakon ka ci kuta kana sallah sai ka ta faman nama aiki dai da ne to haka nan da ya dama haka sallah ta zo to sallah kamar da ke cewa mu a wurin mu a duk da lokacin murna ne to a lokaci kuma guda lokuta lokuta ne na na tuna baya lokuta ne na bakin ciki domin waƙoƙi daban-daban da suka hau ba za mu taɓa mantawa da cewa a shekara ta hamsin da tara ko kuma ce ta- eh, ta hamsin da tara bayan hijira ko sittin daidai bayan hijira ainihin a daidai wannan lokaci a ranar arba rana wata jiya kenan a ranar ne aka kashe musulun bin haƙi da hani bin kowa wanda tun cikin azumi a imam hussein ya tura musulun bin akil dan uwansa wanda a cikin kalmar ke cewa gashi nan na turo muku da dan dan amina amintacce na ya wakilce ni ya karɓi bayan a madadina wanda ya nuna su wannan kalmomi na cewa shi dan uwansa ne amintaccensa ya nuna musulun amintaccensa ne kuma akwai ruwaya da ya nuna cewa ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin aukuwan wannan ai- aika aika inda a ciki yake ce ma amirul mu'minin da amirul mu'minin ya ce masa ya ce masa naga kana son eh, kana son aƙil aƙil ƙanin amirar mumini ne ƙanin sa ne uwa ɗaya uwa ɗaya sai ce masa ya fi sauran na kana son aƙil ya ce ƙwarai ina son shi saboda son da babanmu abu talib yake masa don shi abu talib yana son yana son aƙil shi ne kamar ɗan autarsa yana ji da shi don haka ne ma lokacin da aka ce an yi rashin abinci karin an an fama da rashi sai suka zo suka ce su ɗan raba shi da matsaloli ainihin su za su ɗauka za su iya ɗau- ɗaukan masa wasu daga ciki ‘ya'yansa don yi ɗan huta sai ce in kuka bar man aƙil to ku ɗauki da wanda kuke so kaga ainihin kaga yadda sai sai manzo Allah ya ɗauki ya ɗauki Ali wani kuma ya ɗauki wani a kana suka raba amma shi a cikin sai aka bar masa to yana ji da ya ce ina son aƙil saboda son da baban mu Abu Talib yake masa sannan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ainihin to kuma ainihin ɗansa za a kashe shi a saboda kare ɗanka wata ɗansa musulmi ne ake har aka ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuka sanadiyan wanda ya tuna wannan sai ya kuka To haka nan kuma ya kasance kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa shi musulmin bin aqil eh, ainihin ya auri ya auri yar ari amirin mu'mini kuma har sun haifi yaya yar amirin mu'mini a- ami- a- a- am- a- ainihin sun zama yayan ammi amirin mu'mini dan abokan akil dan dan abokan ƴaƴansu suka yi aure muslim dan akil kuma na ko ruqayya ce sunanta yar yar ruqayya yar amirin mu'mini ya aure sannan kuma dai abin da ya kasance da da ainihin ya ya shiga gidan hani kamar yadda kusa da kisan shi ranar muka yi karanta a a lokacin ashura ainihin ibn ziyad ya zafara a kansa ya ɗauko shi ya ainihin cikin abu cikin hawan hawan ɗin duniya ga allah ta'ala wanda bayan sa na gargaru wanda manzon har yana kuka ya ce ya ce allah sarki abinda iyalin gida za su gamu da ga- daga al'umma ta baya ya tuna da abin da zai faru da yaren gidansa ya kuma aka aka ainihin sun ɗaɗɗaura wuta ce a karare suka wurga duka wurga ma musulun bin ake kafin a kama shi sannan kuma suka suka ka bayan suka ci da suna wurin shi kuma da duwatsu suka yi masa jinajin har ya zama takobi ya fada hannunsa ba zai iya yaki ba sannan suka ce sun bashi amma bayan suka ga sun kona shi da wuta sun- sun sun jiji masa ciwo da duwatsu sannan suka kama shi suka ɗaure suka ci suka tafi da shi gaban ibn ziyad ibn ziyad ya zagi ya zagi ya zage shi ya zagi ubansa ya zagi amirul mu'minin sannan kuma ya umarni da a hau kan tsoron fada har a fillo wayarsa aka kuma yi haka aka wurgo kan da cikin sannan kuma ya sa ainihin aka ɗaure kafafuwansa a cikin doki da shi da na hawani aka ja su a kasuwan awaki ana kira haka ana kewaya su to haka nan kuma ranar duk da haka nan wannan bai ishe su ba ma ranar sallah shi yan irin wannan shi ma an taɓa wani aika aika shi yan irin wannan wanda ya'yan imam hassan guda hudu mansuru da wani shi ma ya kashe su a rana mai kamar ranar ranar sallah ya'yan hassan da mustapha shi kuma a shekara ta ɗari da hamsin da hudu bayan hijira aka kashe ainihin ‘ya'yan ‘ya'yan mahab bin hassan al-musanna akwai hassan musanna akwai hassan al-musallaf akwai hassan ɗan hassan akwai hassan ɗan hassan ya manya kama wallah ya rabbul ibad wanda na imam zai abidin yana da kyau a karanta shi ranar idoli sannan kuma akwai addu'a ta 48 shi ma a cikin sai masu jadiya wanda yake cewa Allahumma hadha yawmun mubarak shi kuma na idul adha musamman wannan idi ne yana da kyau mutum ya karanta da ba don ɗaukar lokaci fa da mun karanta gaba ɗaya amma na san yanzu ga zafin rana ga lokaci ya kokore tun da ainihin aluje na yake fitowa da wuri rana ta fitowa da wuri da ainihin takan fito wajen shida ne da yanzu ba zai zama da zai zama hantsi don haka insha Allah a gurguje za mu yi addu'a ne yanzu mun da fatan Allah ta'ala ya nuna mana na baɗi insha Allah azim cikin koshin lafiya da yawan arziki Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka ka kiyaye mu da kiyayewanka ka shiyake mu sharrin kawo kanmu da sharrin shaidan da sharrorin makiya rundunar shaidan Allah muna roƙonka ya rabbi masu bidan musulmi da musulunci da sharri Allah ka maida musu sharrorinsu a kawukansu musibobin da ke aukuwa a wannan zamani wanda makiya ke aukarwa kuma suka zaɓi su aukar da shi da sunan addini don ɓata sunan addini muna roƙonka Allah ka yi biji-biji da su Allah ka yi kace-kace ka su Allah ka yi gargara su Allah ka nuna mana mummunan ƙarshen su ba da jimawa ana roƙonsu muna roƙonka duk wanda ke taimakawa a wannan ta'asa shi ma Allah ka yi mana maganinsa اللهم انا نرجو اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام اعلى وتجل بها النفاق اعلى وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والتعريف الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة اللهم ما انكرنا من الحق فعرفنا وما عرفتنا منه فحملنا وما جهلناه فعلمنا وما قصرنا عنه وبلغنا وعدنا المخرج فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إنا نرجو إليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاء لا تعرف ولا تعرف الى سبيلك وترزقنا بها كرامه الدنيا اللهم ما انكرنا من الحق فعرضنا وما عرضنا من عملنا وما حصلنا فبلغنا واتنا لمغفره فيه من الحق بإذنك يا مستعين ولا صلاة المستقيم. اللهم انا نشكو اليك فقر نبينا صلى الله عليه وسلم وغيبه امامنا وتظاهر اعدائنا وكثره عدده وكلمة عددها وتظاهر الزمان عليه ووقوع الفتن وصل اللهم على محمد وعلى آله. وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبدر تكشفه وذنب تكفره وسلطان حق تثيره ونصر تعزه ورحمة برحمة منك تجللنا وعدل منك تلبسنا برحمتك يا رب سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Abnura.
za a yi wannan wasan da sallah da ya a matsayin